إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبرنا مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da takwas ga watan uku a Gregorian kalanda 2025 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari akan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya cikin ikon Allah mun karke zuwa ƙarshen suratu al-mumtahina ko mumtahana muna addu'a Allah ya haɗa mu da alherin da ke cikin wannan sura abubuwan da Allah ya ambata na narko da azaba cikin wannan sura Allah ya mana tsari da ni da ku gabaki ɗaya yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi kan sabuwar sura suratu safi suratu safi sura ce madaniya kamar yadda malamai suka ainihin wato tabbatar kuma tana ɗauke da ayoyi guda goma sha hudu wani ikon Allah surar da ta gabace ta tana da aya goma sha uku ita kuma tana da aya goma sha hudu sannan bayan haka kuma a sura ce wacce take maganganu akan abubuwa da suka shafi girman Allah subhanahu wata'ala da faɗin gaskiya da abin da mutum ya faɗa ya tabbatar ya tsaya a kansa sannan kuma tana tabbatar da kaɗaitakar Allah da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da manzancin annabi isa kasancewa annabi isa bawan allah ne ba dan allah ba ne waɗannan kaɗan daga cikin darussan da wannan sura take kunshe da su kenan muna addu'a da ni da ko alherin cikinta allah ya haɗa mu da shi abubuwan da allah ya faɗa na narko da azaba a cikinta allah ya mana tsari alarama mai allah ya ce نعم
ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Sabbaha lillahi, wato yana tsarkake sunan Allah da girman Allah da darajar Allah da ƙimar Allah da martabarsa, ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasai. Ai, bi ma'ana, ma fi samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi. abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai suna tsarkake sunan Allah da girman Allah da buwayar Allah subhanahu wata'ala wa huwa azizu lalle Allah mabuwayi ne alhakimu wanda yake gwani na gwanayi wanda ya fi kowa iyawa da ƙwarewa da sanin makamar aiki malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin surori da ake kiransu al-musabbihat wato surorin da suka buɗe da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda waɗannan surori ne aƙalla guda biyar zuwa shida kamar yadda malamai suka tabbatar tun daga kan suratul hadid da kuma suratul hashiri da suratul saffi da suratul jumu'a da suratul taghabun da kuma suratu sabbi hisma rabbikal a'la suratul a'la kenan da suratul hadidi da suratul hashiri da suratul saffi duka sun zo da siga ta fi'ili mubari'i wato sun fara da yusabbihu lillahi ma fi samawati okay sun fara da si- fi'ili ma bi afwan sun fara da siga ta fi'ili ma bi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard amma da suratu aljumu'a da kuma suratu tagabun su sun zo da siga ta fi'ili mubari'i shine yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi to sannan sai kuma suratul a'la ko suratu sabbihi isma rabbil kal a'la wacce ta zo da siga ta fi'ili amri shine sabbihi isma rabbikal a'la ina fata an gane wannan kaɗan kenan daga cikin yadda Allah ya ga dama ya dinga buɗe wasu surori kamar yadda yake buɗe wasu surori da haruffa wato huruful muqatta'a ya buɗe su da wasu surori abin da wasu haruffa haka wani lokaci kuma sai buɗe su da tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka faɗa surori ne guda shida a cikin alkur'ani to sa'an nan kasancewarsu su ne surori da Allah maɗaukacin sarki ya buɗe da tasbihi to sai ya nuna kenan ashe da abin da ka sani da abin da baka sani ba da abin da yake motsi yake da rai da abin da bai motsi kuma bai da rai a fahimtarka da iliminka na ɗan adam babu abin da baya wa Allah tasbihi subhanahu wata'ala shi yasa yace wa min shay'in له السماوات والأرض ومن فيهن
mhm وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم Allah ya ce tusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala na fata an gane sai ce wa in min shay'in babu wani abu da ka sani a doron ƙasa illa yusabbihuna biha- illa yu- illa yuhab- yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum face suna tasbihi da tsarkake sunan Allah sai dai da ni da kai ne ba ma jin furuci da haraffa da suke fitarwa wajen yin tasbihi ga Allah shi yasa malamai suka ce hatta kukan zakara da kake ji tasbihi ne ga Allah subhanahu wataala hatta tara ta zakara da zaka ji tasbihi ne ga Allah hatta kyarkyarar kaza tasbihi ne ga Allah hatta haushin kare da zaka ji tasbihi ne ga Allah hatta haniniyar doki da zaka ji tasbihi ne ga Allah na fata an fahimta wato abubuwa da yawa da zaka ji tsuntsaye da zaka ji suna tafiya suna kuka wata kowace irin launin kukanta daban ta bakin na bahaushe da yake cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ma'ana nau'ukan tasbihi ne suke gabatarwa ga Allah subhanahu wata'ala kaga kenan idan kai dan adam ka ƙi kai tasbihi ga Allah ka ƙi ka girmama Allah ka ƙi ka ambata Allah to shikenan kai asuwa kare da gudun layya akwai ga sunan da yawa daga cikin rundunar ubangijinka suna nan suna tsarkake shi tare da sunayensa da siffofinsa maɗaukaka ina fata an fahimci magana an gane magana da ke ku yasa ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa Allah ya ce ba wanda ya zan dandazo da rindinar ubangijinka da yawansu da a- da ainihin wato taransu in ba shi ba subhanahu wa ta'ala da haka suna nan suna tasbihi suna barkake Allah suna gode masa ba su da aiki ma sai wannan wasu ma halittun na ubangiji ko ci ba sa yi ko sha ba sa yi ko bacci ba sa yi ba abin da suke yi illa tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ai bi ma'ana ma fi samawati abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai sabbaha lillahi sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wataala kaga anan ya zo da fi'ili madi dan haka sun ma yi tasbihin suna kuma kan yi kuma ba za su daina ba har abadan abidina wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima ko kuma gwani Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku dandazon waɗanda kuka yi imani da Allah lima taquluna ma la taf'aluna me yasa kuke faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba me yasa mutum zai buɗi baki ya faɗi magana kuma sannan akan gaba sai gagara aiwatar da ita na fata an fahimta Allah ce kabura maqatan indallah ya ishi abin kyama da abin tsana a gurin Allah subhanahu wata'ala an taqulu ma la taf'aluna ya zamanto kuna faɗin abin da ba ku iya cikawa mutum ya faɗi magana ya gagara aiwatar da ita wannan ba ƙaramin sharri bane inna Allah to kafin mu je aya ta gaba malamai sun yi maganganu guda uku akan waɗannan magana cewa ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'aluna magana ta farko da malamai suka yi dangane da wannan aya suka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mu'minai da suka dinga damun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan cewa a saukar da ayar yaki ayatul kitab an gane maganar da kyau ko annabi yana ce musu ku dakata ba mu da karfin da za mu yi yaƙi da yanzu har yanzu da shaura addinin bai samu kan kama ba su kuma suna cewa kafiran nan sun ishe mu sun dame mu ya kamata a sauke mana aya a ba mu dama mu je mu fitattake su to ana cikin haka sai aka saukar da aya da aka saukar da aya kuma sai suka fara jin tsoro sai suna cewa ka amma kuma da an dan saurara mana mun ƙara ƙarfi mun samu kayan yaƙi mun samu kaza shine Allah ya ce alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata sai ce mai
فلما كتب عليهم القتال تولوا إذا فريق منهم.
إلا فريق idza fariqu فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية Mm.
وقالوا لولا وقالوا لولا ربنا لما كتبت علينا الكتاب وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل قل متاع الدنيا قليل مم.
والآخرة عند ربك للمتقين Allah ya ce alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala wa atuz zakat baka yi duba bane zuwa ga waɗannan da aka ce musu ku kame hannayenku ku bar maganar yaƙi wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku ta bada zaka ku ta addini ku ta sallah kawai lokacin yaƙi bai yi ba ƙarfin ku bai kai ku ce za ku yi yaƙi da waɗannan mutanen ba ku kame hannayenku ina fata an fahimci magana amma me ya faru falamma kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka rubuta musu yakin idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya sai ga wasu daga cikin su kuma suna tsoron waɗannan kafirai kamar yadda suke tsoron Allah ko ma sama da haka ma'ana sun dawo suna tsoron su cewa in suka afka musu ba za su share ba ina fata an fahimta au ashadda kashiya wa qalu har ma suna cewa rabbana ya ubangiji lima katabta alaina alqitala me yasa ka rubuta mana yaki me yasa ka ce mu je mu yi yaki me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qaribin me yasa ba za a jinkirta mana zuwa wani lokaci na nan kusa ba mu ƙara yin ƙarfi mu ƙara samun kayan yaƙi da makamai mu ƙara samun ƙarfin jiki arzikinmu ya wadata yadda za mu iya sayan duk wata abu na buƙatar yaƙi laula akhartana ila ajalin qarib Allah ya ce kul ka ce musu mata'ud dunya qalil jin dadin duniya da dan kadan ne gaba daya ba shi da wani yawa wal akhiratu khairul liman ittaqa ko
والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا ولا تظلمون.
ولا تظلمون فتيلا Allah ya ce wal akhiratu ita lahira khairun tafi alkhairi liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku ba ko daidai da abin da ya shafi fatar bayan damino ina fata an fahimta wannan yar fata da in an bare dabino zaka ganshi a bayan kwallon Allah ya ce ko wannan ni ba zan zalunce ku ba an gane magana da kyau ko so saboda haka wasu malamai suka ce wannan aya lima taquluna ma la taf'aluna ta sauka ne akan waɗannan mutane da ainihin wato suke ainihin wato a faɗin magana ko suka damu annabi akan a sauke ayar yaƙi da aka sauke ayar yaƙin kuma sai suka dawo suna tsoron kutsawa yaƙin saboda suna ganin kamar ba su hirya ba sai Allah kuma ya dawo yana zargin su akan cewa baka duba ba zuwa ga irin waɗannan mutanen da suka ce a yi kaza muka ce a'a suka ce a'a da muka ce kuma a yi kaza ɗin kuma suka dawo suna tsoron haka wannan kauli na farko kenan kauli na biyu wasu malamai suka ce a'a wannan ayar ta sauka ne akan duk wani mutum da zai buɗi baki ya faɗi magana ya yi wani alkawari kuma ya gagara cikawa ina fata an fahimta in dai za ka buɗi baki ka faɗi magana kuma daga ƙarshe ka gagara aiwatar da ita to wannan ayar da kai take yasa hadisi ya zo annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana kan cewa abubuwa guda uku alama ce ta munafiki ayatul munafiki salatun alama ta kasancewar mutum munafiki abubuwa ne guda uku manzo Allah ya ce na farko idza haddasa kazaba idan yayi magana to sai yayi ƙarya ina ma'anar ƙarya shine zai iya yin ta kuma ya gagara aiwatar da ita ina fata an fahimta idza haddasa kazaba ba idza hadasa ba fa in ka ce idza hadasa idan yayi bayan gari kaga ayan fasara ta baci idza haddasa dole a sawa dalun din abin nan shidda da fataha ina fata an fahimta so idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa daga cikin alamar munafiki shine idan yayi alkawari yana sabawa ina fata an fahimta shi ma kaga zai dauki ma'anar wannan magana lima taquluna ma la taf'aluna mutum ya ce zai yi kaza amma ba zai yi ba zai yi kaza ya alkawari kuma ya saba wannan alkawarin wannan yana daga cikin alama da take nuna yana da wata kasla daga cikin ainihin wato khisal na munafurci Allah ka kiyaye mu baki daya abu na uku wa idza'atu min khana annabi yace idan aka masa aka ba da aminci da shi ko aka bashi aminci aka bashi amana to yakan ha'inci wannan amana da aka bashi to wannan shi ma yana daga cikin alama ta munafurci to sai malamai suka ce wannan shi yake nuna cewa fassarar watar ayar take cewa lima taquluna ma la taf'aluna ya tabbata kuma har ilau banda wannan a hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan akwai wasu abubuwa guda hudu duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da su to tacaccen munafiki ne wa man kanat fihi wahidatun ko khaslatun min hunna a wata ruwaya kanat fihi khaslatun min nifaqin hatta yada'aha duk wanda kuma Allah ya jarrabe shi yana ɗaya yana da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi guda hudu to lalle yana da ɗaya daga cikin alamomin munafurci har sai ranar da ya daina su na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata saba alkawari daga ciki akwai saba alkawari a ciki waɗannan abubuwa da manzo Allah ya ambata shine ainihin wato Allah madaukakin sarki yake ankarar da mu anan to sai malamai suka ce wannan magana ita ne ta biyu kafin mu sake dawowa kan fasara ayar bari mu je magana ta uku magana ta uku da malamai suka fassara wannan aya da ita ita ce maganar masu da'awa ko malamai masu karantarwa wato mutum ya zo ya karanta muku aya ya karanta muku hadisi ya karanta muku maganganun malamai shi kuma sai ya je ya saba wa duk waɗannan maganganun a cikin ayyukansa da harkokinsa da sulukinsa da higarsa da fitarsa to wannan ba karamin bala'i bane a ce malami mai karantarwa almajiri mai karantarwa hafizin alqur'ani masanin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a same shi kuma da ɗabi'un da suka saba wa qur'ani suka saba wa sunnar suka saba wa waɗannan maganganun na malamai ina fata an fahimta wannan ita ce magana ta uku Allah ya ce a ta'amuruna nasa bilbirri yanzu za ku zo kuna umartar mutane da albirru shine a nagarta da duk abin da yake mai kyau da ɗabi'u da halaye nagari watan sauna anfusakum kuma ku ku manta da kawunan ku akan wannan abin da kuke karantar da mutane a ta'amuruna nasa bilbirri watan sauna anfusakum Allah ya ce a fala ta'qiluna yanzu ashe ba ku da hankali wa antum wa antum tatluna alkitaba alhalin kuna karanta littafin Allah kuna karanta ayoyin Allah Allah ya ce afala ta'qiluna ahe ba ku da hankali ban sani ba ma'ana kana matsayin mai da'awa kana matsayin malami kana matsayin mai karantarwa kana matsayin hafizin alqur'ani kaga hafizin qur'ani zai yi ƙarya kaga hafizin qur'ani zai ci amana kaga hafizin alqur'ani zai yi zamba cikin aminci kaga hafizin alqur'ani ma ana zargin wasu da zina malam alaramma guda malam amma ana zargin sa da cewa yana latsa yayan mutane wannan wannan ba karamin sharri bane wallahi ka ɗauko alaramma guda malam hafizin qur'ani ka saka shi a shago ya zalunce ka haka ne ko ba haka ba ka ɗauko malami mai addini ya je shago ya ci bashi ya kibiya na yi mu'amala da wani bawan Allah ta kasuwa haka da ya ga irin kalan mu'amala da ya sai min wata magana shi yana ga yabo na yayi amma bai sani ba ni kuma bakin ciki da takaici ya saka min a zuciyata ya ce malam na yi mu'amala da malamai irinka wallahi karar abin da ya faɗa kenan malamai irinka sun fi guda kaza kai a ciki har ya kira min sunan wasu daga ciki ya ce wallahi ba wanda muka kare da hi lafiya a harkar kaza ɗin nan sai kai yanzu da muka yi muka gama lafiya ka ga dai ni yabo na yi ko amma wallahi da bai faɗa min ba da ya fi min alheri kun gane magana saboda ai wannan duka ne gare ni ni kaina tunda an wasu yan uwana masu harka irin tawa sun zo sun yi kashi a gurin haka ne ko ba haka ba to yana da kyau gaskiyar magana masu da'awa mu ji tsoron Allah bal ma malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan irin waɗannan masu da'awar mutum ya zamanto mai da'awa ne mai karantarwa ne amma kuma ya zama mahaici ya zama maciyin amana ya zama mutum wanda ba a iya amince masa a cikin dukiya ko cikin mu'amala ko cikin zamantakewa wallahi ka je kai mu'amala da mutane da yawa a harkoki na amana sai ka ji cewa idan suka yi hulɗa da wasu masu da'awa ko wasu malamai sai sun ba su kunya wallahi kuma wannan magana dole mu karanta ta duk da cewa harkar mu ce amma wallahi dole sai mun karanta ta tunda mu ma in ta zo ta kan wasu ai gurza ta muke yi aiko dan haka tunda ta zo ta kan mu dole a gurza ta billahi lillahi ko ba haka ba alaramma yawwa yawwa alaramma yawwa alaramma alaran ma yace a gurza billahi lillahi sai ce ne ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث Mm.
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Mm.
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يتفكرون جزاكم الله خيرا على رمى الله يتي واتلو عليهم كرنتا مسو نبأ الذي نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها labarin mutumin da muka bashi ayoyin mu amma sai ya zare daga cikin ayoyin ayoyin abin da suke magana daban shi kuma aikin da yake yi daban fansalaka minha Allah ce fa atba'ahu shaytanu maimakon shi ya bi shaydan sai shaydan ya dawo yana wuce gaba alaramma bari mu biyo ka mun samu wanda ya fi mu shegantaka a billahi a ce malami ko mai da'awa malam ko almajiri ko hafizin qur'ani ya dawo shaidan ne ke biye masa ai kaga lamari ya ɓaci fansalaka minha Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu shaidan ya dawo yana bin sa wa kana min al-ghawi ya zama cikin batattu halakakku ga baki daya Allah ya ce walau ina wallahi da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka darajarsa da waɗannan ayoyi walakin nahu akhlada ila al-ardi sai dai matsalar sahi ne ya nemi ya samu dawwama a doron ƙasa ya samu walwala da jin daɗi dan haka ya taɓa kayan wancan ya ci zalun wancan ya sutu waɗancan ya ƙi ya tsaka- takaitu akan iya abin da Allah ya hore masa wallahi mu masu da'awa mu ji tsoron Allah wannan shine gaskiyar magana duk inda mai da'awa yake yi kokari ya kare mutuncinsa daga taba kayan wasu ya kare mutuncinsa daga cin amana ya kare mutuncinsa daga hulɗa da mata ya kare mutuncinsa daga hulɗa da wasu mutane waɗanda ba mutanen arziki ba duk abin da za ka yi ka kauce domin abin idan ya taba mutuncin ka fa ba kai din ake ji ba mutuncin dakon ƙur'anin da take ɗauke da hi da hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ake ake jewa amma in dan ta kai ne in wani ne wanda yake ba a san da hi ba a cikin layin karantarwa sai ya yi ɗarin wannan babu wanda ya san yayi haka ne ko ba haka ba amma kai da aka ganka cikin harkokin addini kai da aka ganka a kwamitin masallaci kai da aka ganka a kwamitin kaza daga zarar wani rahin kirki ya faru to dama mutane suna neman irin ka su kan gari ka san mutane kuma da sharri yadda kowa zai yi abin da ya ga dama ya kwana lafiya zai iya yi kwana lafiya amma ba dama mai da'awa ko wanda aka gan shi a layin da'awa ko da ba malami ba ne ko ɗan kwamiti ne shi daga an ga yayi ba daidai ba shikenan an dinga ya maɗiɗi da wannan to ko dan mutuncin wannan abin da kake jagoranci ka kauce wa sabawa Allah ka kauce wa taɓa kayan wasu ka kauce wa cin abin da shiga cikin al'amarin da ba naka ba ina fata an fahimta Allah ce fansa laka min hafa atba'ahu shaytanu فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد على الى الارض واتبع هواه يتبع سن zuciyarsa Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin sa kamar misalin kare ne kaga al'amari yayi muni a ce kuma kai mai da'awa ko kai malami ko kai dan kwamiti ko kai shugaban kwamiti ko kai kaza yanzu Allah ya dawo yana kwatanta ka da kare saboda lalacewar ka ai lamari ya baci in tahamil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath da za ka ɗaga abu a kan kare za ka ga yana lallaga yana haki yana kaɗa harshe ya wuna zuba in ka bar shi ba kuma haka zai ci gaba da wannan lallaga Allah ce zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda suka karyata da ayoyinmu Allah ya ce faqasisil qasasa karanta musu wannan kisa karanta musu wannan aya ka fassara musu ita dalla dalla la'allahum yatafakkaruna wa la'alla za su yi tunani su daina irin waɗannan ayyukan banza da wafi an gane magana da kyau ko saboda haka yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin fasarorin da malamai suka yi kuma mafi rinjayen malaman tafsiri sun tafi akan cewa Allah yana zargin wanda Allah ya ba su Qur'ani ko hadisi ko ya ba su haddar Qur'ani amma suka zamanto lalatattu su Allah ke zargi a cikin wannan aya amma akwai fassara ta farko da ta biyu da muka yi wanda ita ma malamai suna fassara ta kuma tana da wujiha shine magana cewa mutum idan ya alkawari ya cika tunda malam ibnu kafir ko mustapha al-adawi a cikin wannan tafsirin nasa har ya kawo hadisai da suke nuna goyon bayan wannan magana da ta nuna cewa ana nufin wanda suke karya alkawari ne ko suke saba alkawari har muka kawo ɗaya daga cikin hadisan to idan wannan ne kenan ya zama duk alkawarin da mutum ya yi dole sai ya cika ko kuma a'a akwai wasu alkawura da malamai suka ce ba wajibi bane sai an cika su to wasu malamai suka ce lalle ko alkawarin mai kai kowace magana kai dolan ka ka cika ta saboda wani ya isa aka alaramma domin can gaba wata magana ne za a shiga Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani aufu bil uqudi ku cika duk wani abin da aka kulla da ku na yarjejeniya ko wani abu da kuka kulla na alkawari na fata an fahimta duk abin da aka zauna aka yi da kai ko kai magana a kansa zan yi kaza Allah ya ce to kai kokari ka cika an gane magana da kyau ku a wani guri ya ce wa aufu bil ahad wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula ya ce wa aufu bil ahadi ku cika alƙaura ko alƙawari innal ahada lalle alƙawari kana mas'ula ya kasance abin da za a tambayi mutum ne idan kiyama ta tashi to kaga waɗannan nasohi sun nuna a cika alkawari menene wajibi ne an gane maganar da kyau ko to amma wasu malamai suka ce eh wajibi ne amma ba kowanne alkawari bane wajibi suka ce duk mutumin da ya maka alkawari kuma ya rahe zama rahin cika shi zai iya haifar ma da matsala to wajibi ne sai ya cika wannan alkawarin amma mutumin da ya maka alkawari sai zama wannan alkawarin ba zai jawo ma wata damuwa ba ko ya cika ko kar ya cika to wannan alkawarin ba wajibi bane ya cika shi misali bari mu bada misalai kamar yadda malaman fikihu da malamai suke kawowa mutum ne yazo ya same ka da tsohuwar motar ka sai ya ce sayar da ita zan sayo maka sabuwa fil sai ka tattara ta alaran ma ka kai ta kasuwa na fata an fahimta ka je ka sai da mota kana jira ya zo ya siya ma sabuwa ga kudinta ka cinye ga kuma ba a kawo ma wata ba yanzu wannan alkawarin ya zama wajibi a cika ko ba wajibi ba ne wajibi ne a cika shi baba ibrahim kuma ya ce kai kuma kayi rashin hankali da ka sai da mota wannan shine wai wanka da kahi saboda hango hadirin gabar ko yawwa mutum kawai ya gano hadiri kawai sai nemi kahi ya damalmala wai hi zai yi wasa a ruwa sai da ya gama damalmalewa da kashi kawai sai hadiri ya watsi kaga an samu matsala to shine nan ma abin da aka yi ya ma alkawarin zai sa ma sabuwa ka sai da taka ka cinye kuɗin kuma waccan bata zo ba to malamai suka ce nan dole sai ya cika suka sake ba da misali na biyu suka ce misali mutum ne yana ta bin kawa na kaji kai aure ce an kai daɗe auren nan fa ba wai iya auren ba ne fa rigimar da ke cikin auren nan fa sai a hankali fa sayo kayan miyan nan da kawo abin nan shinkafa da auno garin nan fa akwai fitina ya ce kai da Allah karka damu je kai auren ka zan ɗauki nauyin ka na shekara biyu da kai da matarka duk zan ciyar da ku na shekara biyu akaramaka Allah wannan har imam malik ne ma imam malik ne ma ya buga misali da wannan an gane magana da kyau ko to shikenan sai mutum ya je zambado amarya mala ranar da ya higa ɗakin amarya ba da ko karfan fana yana jiran alhaji ya kawo buhun suga buhun madara buhun taliya buhun gari buhun shinkafa na fata an gane ya ga shiru ya dai lallaba da ya yi wa aro ya samu dai aka ɗanci amarci na sati ɗaya shiru alhaji bai zo ba ya ƙara lallaba fa abu sai ya fara canja layi duk waɗanda ya ci bayin su a layi suna suna suna tuhumarsa suna neman sa to anan malamai suka ce kai wasu malamai ma cikin malikiya suka ce idan aka gane mutum ya ma irin wannan alƙawarin kama ka shi a kotu kuma idan aka kai shi ƙara wajibi ne alƙali ya sa ko a cikin salarinsa ko a shagonsa a dinga fitar da abin da ya maka alkawari ana baka kana ce har sai wannan shekara biyun ta kare وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها na'am وقد جعلتم الله عليكم كفيلا Allah ya ce wa ahu bi ahdillahi idza ahadtum idan kun cika alkawari tsakaninku da Allah ku yi kokari ku cika wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware rantsuwa bayan da kun kullata ma'ana duk abin da kuka yi alkawari dalle lalle ku tabbatar da shi saboda haka malamai suka ce idan mutum ya ma alkawari irin wannan to lalle dole sai ya cika maka mutum ne ya zo ya same ka ya ce maka zai biya ma kujerar hajji kana ta shiri kana ta shiri ka je ka yi fasfor ka yi komai sai kuma ya zo bai biya maka ba shin wannan alkawarin wajibi ne ya cika ko ba wajibi ba ne malamin suka ce ba wajibi ba ne dalili shine da zuwanka aikin hajji da yin zuwanka akwai wani abu da zai cuce ka ba abin da zai cuce ka akwai ma ibadar da in kai daidai take da aikin hajjin kuma kana najeriya haka ne ana rama ko ba haka ba saboda kar ka daga hankalinka cewa sai ya cika ma ina fata an gane so ha- na'am liman istata ilaihi sabila Allah cewa ya sai ka samu dama so dama ce bata zo ba shi yasa bai biya ba da Allah ya sa dama ta zo da zai biya maka haka ne ko ba haka ba da haka suka ce alƙaura kara biyu ne akwai alƙawuran da in ba a cika wa mai shi ba zai higa damuwa za a sa shi cikin kunci wannan dole ne a cika wa wanda aka yi wa akwai alƙawuran kuma da ba lalle bane sai an cika ko ba a cika ba ba a ainihi ba zai mutum ba zai cutu ba da rahin cika su wannan ba wajibi bane amma dai a dunkule shi alkawari da wanda me shi zai cutu in ba a cika ba da wanda me shi ba zai cutu ba in ba a cika ba malamai suka ce cika shi shine mafi alheri ga wanda yayi an gane magana da kyau ko idan ka dunkule shi a dunkule cika shi shine abin da yafi saboda haka yan uwa mu daina maganganu na alkawura irin waɗanda ba ma ba- ba- ba- ba- wato ba ma cikawa wannan ba daidai bane kuma ya saba wannan ayar kuma wannan ayar tana daga cikin magana da take yi akan wannan sai fassara ta uku da muka yi ta farko cewa a ta sauka ne akan waɗanda ainihin wato suke ta cewa a sauke ayar yaƙi da aka sauke kuma sai suka gagara zuwa yakin sai suka saba wa maganarsu da suka faɗa wannan ita ce fassara guda uku da malaman tafsiri suka yi Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka to shine ubangiji subhanahu wata'ala yace mana kabura maqatan indallahi wato zunubin ya abin kyama ne wanda yake ya kai matuƙa wajen abin kyama da abin tsana a gurin Allah an taqulu ma la taf'aluna ku faɗi abin da ba za ku iya cikawa ba Allah ya ce wannan ba ƙaramin abin tsana bane a gurin shi sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi lalle Allah subhanahu wata'ala yana son waɗanda suke yaƙi don ɗaukaka kalmarsa saffan suna yin sahu lokacin da suke fareti suke canja guraren zama da yadda suke kai hare-hare wannan abin yana burge Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana so ya ga ainihin wato masu ɗau- yaɗa addininsa da masu yaƙi don kal- ɗau- kalmarsa ta ɗaukaka sun yi sahu-sahu suna shirya yadda za su kai wa kafirai hari na fata an fahimta ka annahum bunyanun kai ka ce gini ne marsusun wanda yake ɗamfare da juna na fata an fahimta wato wanda yake manne da juna domin ai shi gini idan bai riga ya mannu da junansa ba ai ba zai yi karfi ba ko faduwa zai yi duk bulon da bai haɗu da ɗan uwansa ba ai wannan ginin ba zai yi karfi ba to wannan Allah na kwatanta mana yadda ya kamata mu musulmi mu zaman to tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu manne mu liƙe mu zama ainihin wato tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu ko ko kuma musulmi da musulmi kalbuniyani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan shashin sa yana menene shi abin nan karfafar shashi a wani guri kuma yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Allah ya ce innamal mu'minuna su mu'mine ikhwatun yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum Allah ya ce ku yi kokari ku sasanta ku gyara abin da ke tsakaninku na yan uwantaka kar ku bari yan uwantarka ku ta watse ko karfin ku ya watse Allah ya ce wala tafarraqu idan idan kuka rarraba fata- fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai ku watse sai karfin ku ya kare sannan sai a zo a ci galaba akan ku dan haka Allah yana so ya ga mu'minai sun zamanto ainihin wato tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a lokacin yaƙi da ma lokacin da ba yaƙi ba ya tabbata kamar yadda ya zo daga abdullahi ɗan salam ya ce tazakarna mun tattauna ayyukum ya ati rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa yas'aluhu ayyul a'mali ahabbu ila Allah wata rana muka tattauna da mu da sauran sahabbai cewa mu je mu tambayi annabi Muhammadu mana sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aiki ne yafi soyuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala falam yakun ahadun sai ba wanda ya tahi minna daga cikin mu yaje gurin manzon Allah fa arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallama ilaina rajulan fa jama'ana sai manzon Allah ya turo wani dan aikansa zuwa gare mu sai ya tara mu fa qara alaina hadhihi sura ya'ani suratu saffi sai karanta mana wannan sura ta suratu saffi ma'ana dan ya gaya mana daga cikin abubuwan da Allah yake so ko ayyukan da Allah yake so shine haƙin kan musulmi da kuma yin sahu sahunsu a lokacin yaki ina fata an fahimta ya tabbata da har ilau daga abdullahi bin salamin din ya ce ana wa unasan min ashabi rasulillah ni da wasu daga cikin sahabban annabi muhammadu qalu suka ce law arsalana ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da an aika zuwa ga manzon Allah nas'aluhu an ahabbil a'mali ila Allah mu tambaye shi menene aikin da yafi soyuwa a gurin Allah falam yadhhab ilaihi ahadun minna sai muka duka tattaunawa amma kuma ba wanda ya tashi a cikin mu wahibna an nas'alahu an zalika wato mun ji wato haibar annabi da kuma girman sa yasa muna shakkar mu je mu tunkare shi mu tambaye shi qala fada arajulun fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ulaiika nafar rajulan rajula annabi ashe Allah ya bahi labarin abin da suke tattaunawa sai dinda kiran su ɗaya bayan ɗaya hatta jama'a har san da ya tattara su wa nazala fihim hadhihi sura sabbaha ma'ana suratul safi to wannan sura ta sauka akan su annabi ya ba su labarin cewa ga abin da Allah yake so qala abdullah bin salam faqara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulliha annabi ya karanta mana wannan sura kullaha ga baki ɗayanta dan ya nuna mana kan cewa wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a yake ainihin wato so a ya tabbata daga bi abil aswad ad-daili qala yace ba asa abu musa ila qurra'i ahli al-basra abi musa al'ash'ari ya sa a taro masa alarammomin wato garin basara fada kala alaihi minhum thalathu mi'ati rajulin sai ga mutum ɗari uku sun shigo har cikin fadar abi musa al'ash'ari a matsayin makaranta alƙur'ani hafizan alƙur'ani fa kulluhum qad ara alƙur'ana kowannen su ya haddace alƙur'ani fa qala sai ce antum qurra'u ahli albasarati ku ne hafizai makaranta ƙur'anin garin basara wa kiyaruhum kuma ku ne zaɓaɓɓunsu wa ƙala sai ya ce mana kunna na ƙara'u suratan mun kasance muna karanta wata sura kunna nushabbihuha bi ihdal musabbihati wannan sura tana muna kwatanta ta da ɗaya daga cikin surori musabbihai ko dai sabbaha ko yusabbihu ko sabbihisma fa unsinaha to sai aka mantar da mu ita ghaira anni qad hafistu minha sai dai na haddace wani bangare na cikin wannan sura shine ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna na haddace wannan ainihin wato wannan bangare na wannan sura fatuktaba shahadatun fi a anaqikum dan haka ku ji wannan ayar ta sa za a rubuta muku shaida akan a cikin wuyanku wata yana yi wa makaranta qur'ani nasiha da wannan ayar ina fata an fahimta cewa tun da Allah ya ce lima taquluna ma la taf'aluna to ku ne hafizan qur'ani ku ji tsoron Allah ku yi aiki da abin da Allah ya baku na hadda ina fata an gane saboda in ba haka ba wallahi sai al- Allah ya kafa muku shaida da wannan ayar sai ya tambaye ku akanta an gane maganar da ke ko don haka fatus'alun- fatus'aluna an ha yawmal qiyama wallahi sai an tambaye ku game da wannan aya a ranar tashin alkiyama cewa me yasa ba ku aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ku na haddin qur'ani da kuma na ilimin addini Allah madaukakin sarki ya shirye da ku to sai Allah rama Allah ya ce mai kuma bayan wannan وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم Mm.
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم na'am والله لا يهدي القوم الفاسقين
Mm.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم Mm.
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
Mm.
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Mm.
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa il qala Musa li qaumihi tuna da annabi Musa a lokacin da ya gaya wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na lima tu'dhunani dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan ku kun riga kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku me yasa kuke cutar da ni tare da kuna san da cewa ni manzon Allah ne gare ku Allah ce falan ma zahu lokacin da suka karkace wa abin da annabi Musa ya zo musu da shi na gaskiya alhalin sun san gaskiya ne azagallahu qulubahum sai Allah madaukakin sarki ya sake taimaka musu wajen karkatar da zuciyarsu dama haka ka'ida take ya dama kin gaskiya nau'i biyu ne akwai wanda zai ki gaskiya dan bai gane ba to wanda ya ƙi gaskiya don bai gane ba shi Allah idan ya ga dama zai ganar da shi wata rana kuma zai yi wahala ya bar duniya Allah bai ganar da shi gaskiya ba in dai don bai gane ba ne shi yasa ya ƙi to da izinin Allah ba zai mutu ba sai Allah ya ganar da shi akwai kuma wanda ya ƙi gaskiya da gangan da ganganci ya san abin da aka faɗa mar gaskiya ne ya san wannan addinin gaskiya ne ya san wannan manzan gaskiya ne ya san wannan ƙur'anin gaskiya ne ya san wannan sunnar gaskiya ce amma sai ya ƙi da gangan da ganganci na rantse da Allah zai yi wahala Allah ya shiri irin waɗannan mutanen haka ka'idar Allah take shi yasa ya ce wa man yushaqiqir rasula ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين mhm ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم mm.
وساءت مصيرا Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda diye wa manzan Allah karan tsaye ya saba mishi ya kiya bi ta farkin shi sai Allah ya ce min ba'd ma tabayyana lahul huda bayan ku shiriya ta bayyana gare shi ma'ana ya gane gaskiyar manzan Allah ya gane addininsa gaskiya ne ya gane wannan sunnar haka take hadisin ta zo a Bukhari ko a Muslim ko a Tirmidhi ko a Ibn Majah ko Baihaqi ya fahimci wannan abin da ake magana na cewa kaza shirka ne ya gane cewa shirka ne ya fahimci wannan abin da ake magana cewa shi ne tauhidi ya gane cewa tauhidi ne amma da gangan min ba'ad ma tabayyana lahul huda ya gane ya fahimta shari'a ta bayyana gare shi Allah ya ce to kaga irin wannan nuwallihi ma tawalla abin da ya jibunta wa kansa to zamu taimaka mar wajen ya jibince shi wa nusulihi jahannam daga ƙarshe kuma za mu sadar da shi da wutar jahannama wa sa'at masira Allah ya ce tir makoma ta yi muni shimfiɗi ya yi muni kuma a ce wutar jahannama ta koma mutu makomar musulmi na fata an gane so ka'idar Allah duk wanda ya gane sai ya ƙi ya bi da gangan to Allah ya ce ni kuma sai na ƙara taimakamar wajen halaka da lalacewa shine nuwallihi ma tawalla to anan ma falan ma zahu lokacin da suka karkace domin idan aka ce mutum ya karkace ma'ana ya san inda ya kamata ya bi kenan da gangan sai ya bauɗe sai Allah ya ce azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu ma'ana sun gane annabi Musa annabin Allah ne yasa ma yace wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kun san ni annabin ku ne kun fahimci haka da gaske kun gane ni din nan Allah ne ya turo ni amma da gangan sai ko ka kauce ina fata an fahimci magana to irin waɗannan mutanen ka kula da kanka shin tsakaninka da Allah da kace baka yarda da kaza ba shin ilimin abin ya zo ma da gaske kace baka yarda ba na rantse da Allah in ba Allah ne ya soka da hiriya a gaba zai wahala ka shiru ko kuma a'a har cikin zuciyarka kai baka fahimta bane kana neman a fahimtar da kai har yanzu tsakaninka da Allah to in dai wannan ne Allah zai hiriyar da kai insha Allah Allah ce wallazi na jahadu fina wanda suka yi jihadi suka tsaya suka jajirce a cikin lamarinmu suka tsaya tsayin daka akan addininmu lana hadiyannahum subulana wallahi mun kuma sai mun shiryar da su ta farkinmu da haka duk wanda ya nemi gaskiya Allah zai kara masa fahimtar gaskiya duk wanda ya nemi ya gane Allah zai kara ganar da shi amma wanda ya gane ya kauce da gangan kawai don ya more don kawai ya zama cikin wanda ake musu da shi ko cikin wanda ake tattaunawa da shi ko cikin wanda suke inkarin abu kaza a ƙur'ani ko a hadisin annabi muhammadu yanzu dan allah jama'a ku ɗauki irin ɗan gungu yanzu ɗan gungu ya san cewa hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne billahi la ilaha illa huwa ya sani me dalilin mu akan haka saboda dan gungu yana daga cikin manyan malamai na qur'ani da sunna a da a zamun nan da shekara 20 da ta wuce zuwa 20 da wani abu amma saboda wani abu na son zuciya haka kawai yau ya ce to ya wayi gari hi bai yadda da hadisan manzon Allah ba kaga da gangan ne yake abun da gangan ya ce bai yadda ba ba wai dai iliminsa bai nuna mar cewa hadisan manzon Allah gaskiya bane ina fata kun gane magana to wanda ya ɓace da gangan wallahi in ba ubangiji ne ya sohi da alheri ba zai wahala ya dawo saboda wannan ka'idar falan ma zagu a zagallahu qulubahu min ba'd ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla saboda waɗannan ka'idojin saboda wannan ayat da zawo mana alaran ma ya jawo mana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana su don haka kai ma ka auna kanka yanzu da ake ta tatabirza da kai akan kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba shin tsakaninka da Allah har ga Allah ilimin abin da fahimtar abin ne bai zo ma ba in Allah da Allah zai fahimtar da kai kamun ka mutu sai Allah ya gane da kai insha Allah a'a ka gane amma so kake a ci gaba da musu da kai so kake a ci gaba da tattaunawa cewa kaza bai tabbata ba alhalin ka fahimci ba abin da kake kai ba gaskiya bane to malamai suka ce wallahi in ba ubangiji ne ya soka daga hiriya daga saman bakwai ba zai wahala ka gane Allah ya sauwaƙe don haka mutanen annabi Musa sun san annabi Musa ne sun san manzan Allah ne shi amma da gangan suka kangare masa don haka Allah ce falan ma zahu lokacin da suka karkace wa annabi Musa azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu wallahu la yahdi alqauman fasiqina Allah madaukakin sarki baya hirar da mutane fasikai to bari mu sake dawowa ayan nan a karo na biyu kafin mu kafin mu tsaya da Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dunani ka tuna lokacin da annabi Musa ya gaya mutanensa dan me kuke cutar da ni shin wace irin cutarwa ne wannan shin cutarwa ne ta jiki wanda ta shafi duka ko aiba ta halitta ko wani a makamancin haka ko kuma cutarwa ne ta abin da ya shafi addini na fata an gane domin cutarwa kala biyu ne akwai cutarwa da ta shafi gangan jikin mutum da kuma siffarsa da yanayinsa akwai kuma cutarwa ta shafi abin da yake kai na addini a cutar da ke akan wannan haka ne ko ba haka ba to wace aka yi wa annabi musa to anan ne wasu malamai suka yi fassara guda biyu wasu malamai suka ce cutarwa ne da ta shafi gangan jikin shi kuma wannan ya zo a cikin bukhari hadisi ingantacce kitabul anbiya'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace banu isra'ila suna da wata ɗabi'a shine duk gari idan ya waye suna da wani tafki a gefen garinsu sai su haɗu mazansu da matansu suna wanka tsirara suna da swimming pool sai su je su tuɓe tsirara suna wanka to annabi musa shi da ke annabin allah ne da mutuncinsa da girmansa shi baya shiga cikinsu tsirara kuma tafkin kwaya ɗaya ne dole can zaka je don haka in ya je sai ya rufe idansa sai ya kamfaci ruwa sai ya koma gefe can cikin ciyayi sai ya wankansa sai kama hanya ya tafi ina fata an gane to ana nan a cikin wannan hali sai su banu isra'il suka dinga aibanta annabi musa ai albars yake da ita ma'ana cutar kuturta jikinsa yana da roɗi-roɗi yana da kaza da kaza shi yasa baya iya shigowa cikin mu yayi wanka wasu malamai suka ce sun fassara da cewa yana da cuta irin na manya-manyan marena mai ake ce masa ƙaba yana da wannan cutar ne yasa baya higowa cikin mu don allah ka duba annabin allah jama'a manzo na Allah irin Musa jama'a ka siffanta shi da irin wannan cutarwa yasa banu Isra'il da kuke ganin su ba ƙananan kangararrun bayi bane ba ƙananan kangararrun bayi bane sun yi tabar gazar da kadai Allah ne wallahi ya santa da haka suka siffanta annabi Musa da wannan to sai annabi Musa ya zamto wannan abin na damun shi amma tare da haka duk da abin na damun shi tunda abu ne wanda ya shafi surar jiki shi dai ba zai tuɓe jikinsa wani ya gani ba don haka bai je ya tuɓe musu don su ga jikinsa cewa ba shi da wannan matsalar ba to da Allah maɗaukakin sarki ya tashi wanke annabi Musa dangane da wannan tuhuma da suke mar wata rana ya je ya cire kayansa yana wanka ya ɗaura kayan akan wani dutse na fata an gane yana wanka yana cikin wanka ya gama ya juyo zai ya kai hannu zai ɗauki kaya kawai sai ya ga dutse ya matsa da kayan kamar wasa annabi Musa ya sa takalma sai ya sake bin dutsen sai ya ga dutsen ya sake matsawa gaba ya sake bin sai ya sake matsawa ƙarhe dai dutse ya fita da gudu annabi musa ma bihi da gudu dutse na gudu annabi musa na binsa da gudu ba su tike ba har sanda suka zo tsakiyar inda banu isra'ila suke wanka tsirara annabi musa bai ankara ba kawai sai ga higa banu isra'ila kowa sai bar wankan da yake sai ya juyo yana kallon annabi musa sai suka ga a tun da uwarsu ta haife su ba su taɓa ganin mutum mai kyawun sura irin annabi musa ba dirarre ne kyakkyawa mana giant ga faɗin kirji ga tsayi madaidaicin tsayi ba ɗan lukuti ba ba tsigi tsila ba kuma na fata an fahimta amma abu mara sai suka ganshin mutum ne giant irin yadda ake buƙatar halitta mana duk sai suka bar wanka suka da suna kallonsa wannan ya saki baki dale wannan yawo na yanzu male hakan nan suna ta kallon annabi Musa na fata an fahimci magana to shine Allah ya gaya wa sahabban annabi a cikin suratul ahzabi ala ramma يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها sai Allah madaukakin sarki ya faɗa wa sahabban annabi yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takunu kal ladzina azaw Musa kar ku zamanto irin mutanen da suka cutar da annabi Musa kuma ku cutar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin wannan kar ku yi haka fa barra'ahu Allahu mimma qalu da Allah ya tashi sai ya wanke annabi Musa daga abin da suke ainihin wato jingina masa na cewa yana da matsalar kuturta ko yana da matsalar ƙaba ko wani a makamancin haka wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa ya kasance mutum ne mai mutunci mai daraja mai kima mai martaba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai turo annabinsa kuma ya samar wata tawaya ta jiki wanda za a dinga aibanta shi da ita ba ina fata an fahimci magana to jama'a wannan fassara ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi kenan akwai fassara ta biyu sai gobe insha Allah idan Allah ma ya ƙara jawo mana wannan aya sai mu faɗi ɗaya fassara ta biyu sannan kuma sai mu ɗora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah shi yafe mana wanda muka yi daidai kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana yau an tura abu- abubuwan taimako ne to bari mu fara karanta shi tukunna sannan sai mu karanto wannan takarda na akwai waɗanda suka ba da gudunmawa a yau ma kuma za mu karanta kaɗan daga ciki insha Allah ta'ala sannan mu sake karanta wato account number akwai abubakar abubakar umar ya turo naira dubu ɗaya akwai adamu aliyu ya turo da naira dubu hamsin allah ya saka muku da alkhairi akwai ibrahim a ata suleiman ko ya tura naira dubu biyu akwai wani bawan allah ya tura naira dubu daya akwai wani bawan allah ya tura naira dubu daya shi ma akwai wani bawan allah ya turo da naira dari biyar akwai wani bawan allah ya turo da suleiman a haruna ya tura naira dubu daya akwai wani bawan allah ya tura naira dari biyar akwai wani bawan allah ya tura naira dubu daya akwai nasiru muhammad bukar ya tura naira dubu ɗaya ɗari hudu akwai aisha abbakar ta tura naira ɗari biyu akwai wani ba suna wani ba allah ke ya tura naira ɗari biyu wani ba suna tura naira dubu ɗaya wani ba suna tura naira ɗari uku wani ba suna tura naira ɗari biyar akwai wani bawan allah hima ba suna tura naira ɗari biyar to sannan sai aliyu sha'ib ya tura naira dubu biyu sai hawa'u kabir ta tura naira dubu uku sai wani bawan allah ya tura naira dubu biyu sai wa- hawa'u yusuf ta tura naira dubu ɗaya ko to sannan sai bintu abdullahi umaru ta tura naira dubu ɗaya ahmad inuwa muhammad ya tura naira dubu biyu sannan sai wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah ya tura naira ɗari biyu sai zakariya musa ya tura naira ɗari biyar sai wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyar aishatu muhammad naira dubu biyu abubakar sharif muhammad ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah ya tura naira dubu biyu wani ba musa abdullahi ya tura naira ɗari biyar abbas jibrin ya tura naira dubu ɗaya salisu umar ya tura naira ɗari biyar sani suleiman ya tura naira dubu ɗaya wani bawan allah ya tura naira dubu biyu sai musa umar a sa na a addu'a allah ya sa na zama biloniya to allah ya sa mu zama biloniyas gaba ɗaya ai ba kai kaɗai kake son ka zama biloniya ba ai na gama na fi ka san zama biloniya billahi lillahi. ko da Allah ya zama zama biloniyas kuma ya zama dukiyar ta zama ta halal kuma mai aikin addini da ita ya turo naira dubu ɗaya sannan Idris Adam ya turo naira ɗari biyu a Sani Isa ya turo naira ɗari biyu shi ma to sannan sai wani bawan Allah ya turo Umar Muhammad kai Abubakar ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya turo naira ɗari biyar wani bawan Allah ya turo naira ɗari biyar sai Bashir Shitu Muhammad ya turo naira ɗari biyar Salisu Abdul Abdulsalam ya turo naira dubu uku mustapha gwani nuhu ya tura naira dubu biyu wani ma allah ya tura naira ɗari biyar sani a a menene sani a ab to ku dinga dan bambanta abun a sana addu'a in zama ha biloniya wai ku me yasa kuke ha me yasa ba za ku ce a sa ku addu'a ku zama hafizan qur'ani ba ko dan kun ga alarammomi ba sa yin kuɗi in allah ya da zami in allah ya yarda suna ganin alaramma ne kullum ba jiya yau eh bai san da koda kiba ba ya gagara kamo ni ya sa ba sa roƙon su samu haddan qur'ani to Allah ba ku qur'ani sannan ya ba ku kuɗi da gaba ɗaya ya ba mu kuɗi ya ba mu qur'ani ya ba mu sunna ya kuma ya ba mu tauhidi da aqida gaba ɗaya to ya tura naira dubu biyar sai Ibrahim Idi ya tura naira dubu ɗaya ɗari biyu sai Umar Abdullahi Nasir ya tura naira ɗari biyu sai Jamila Sa'idu Kwani ta tura naira dubu biyu wani bawan Allah tura naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyu wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyu wani a Muktar Umar Musa Muktar naira ɗari biyar sai Sufiyan Jibirin ya tura naira ɗari biyar sai Zakari Haladu ya tura naira ɗari biyar total ɗin kuɗinmu da muka samu a yau naira dubu ɗari da tara daidai kuɗinmu na jiya naira dubu ɗari biyar da takwas da ɗari biyu da talatin grand total ɗinmu na yau kenan naira dubu ɗari shida da sha bakwai da naira ɗari biyar da naira ashirin Allah ya saka muku da alkhairi ya biya da aljannar firdausi ya kuma mai da allura garma inda aka cire wannan dukiya Allah mai da ninkin ba ninkin ɗinta abubakar yaya arabi dai shi ne sunan a foundation su ne sunan account number ɗin bankin kuma shine unity bank a account number ɗin kuma shine banza banza guda biyu an gane ku? zero to zero zero sai five two one two zero seven three zero zero zero five two one two zero seven three zero Allah ba mu ikon taimakawa gaba ɗaya sai ga wasu abu da aka rubuto cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi ina da tambayoyi guda uku to tambayoyi guda uku gobe za mu amsa su insha Allah ta'ala eh ayi hakuri sai mun je mun bi tambayar tukunna kafin mu amsa Allah ya datar da mu tambaya lokaci guda da amsa lokaci ɗaya ai sai manyan malamai mu almajirai ne sai mun je mun yi nazari insha Allah ko ba haka ba alaramma to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi yafe mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu bukatun mu na alheri Allah ya biya mana damuwoyin mu ubangiji madaukakin sarki ya yaye mana Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa da wannan jaha ta mu mai albarka Allah ka kara mana ilimi mai amfani ya Allah wanda suke turo wannan taimako suna da bukatu ya Allah Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alheri ya Allah duk wanda ya turo dukiyarsa da nufin yana da wata damuwa Allah ya yaye masa Allah ka yaye masa wannan damuwa Allah ka sa aljanna ta zama komarsa Allah ka haramta wuta cin naman jikinsa masu iyaye daga cikinsu wanda suka rasu Allah ya haɗa mu da mu da su da iyayen a gidan jannatul firdausi wanda kuma iyayen suna raye Allah ya raba mu da su lafiya da mu da su gabaki daya ya Allah muna roƙonka abin da suke nema a gurinka na alheri Allah ka basu wanda suke neman haddan Qur'ani a cikinsu Allah ka basu hadda wanda suke nema su zama billionaires a cikinsu Allah ka sa su zama billionaires din Allah kuma ka hada musu da haddan alkur'ani da aqida da sunna da tauhidi da kuma kadaita ka subhanahu wata'ala a cikin ibada ya Allah duk abin da muke nema na alheri Allah ka bamu ya Allah muna da ƴaƴa Allah ka sa albarka a cikin ƴaƴanmu ya Allah muna da mata Allah ka sa albarka a cikin matanmu ya Allah muna da guraren kasuwa Allah ka sa albarka a cikin guraren kasuwarmu ya Allah muna neman karatu har yanzu muna neman karatu muna neman ilimi Allah ka sa albarka a cikin karatunmu da ilimin ya Allah wanda suke hankaya mu harkar da'awa tun daga 'yan kwamiti da 'yan social media da 'yan agaji da sarakan ayyuka na musulunci duk Allah ka taimake mu gaba ɗaya 'yan hizbar mu da suke agaza mana Allah ka agaza musu akwai ma abdullahi an ya bahi da lafiya yau ko azumi bai yi ba saboda alwarsa muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام